سماء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون والقائل في كتابه أيضا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن من رحمة الله تعالى علينا أن جعل الحساب الشرعي العربي مبنيا على الشهور الهلالية لأن لها علامة حسية يفهمها الخاص والعام وهي رؤية الهلال في المغرب بعد غروب الشمس فمتى رؤي الهلال فقد دخل الشهر المستقبل وانتهى الشهر الماضي وابتداء التاريخ اليومي من غروب الشمس لا من زوالها فأول الشهر يدخل بغروب الشمس أيها المسلمون اعلموا أنه كان ابتداء التاريخ الإسلامي في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حيث جمع الناس سنة ست عشرة أو سبع عشرة من الهجرة فاستشارهم من أين يبدأون السنة فقال بعضهم من مولده عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم من بعثته عليه السلام وقال بعضهم من هجرته عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم من وفاته عليه الصلاة والسلام ولكنه رضي الله تعالى عنه رجح أن يبدأ التاريخ من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى فرق بها بين الحق والباطل ولأن الهجرة هي التي كان فيها كيان مستقل للمسلمين ولأنها كان فيها أول بلد إسلامي يحكمه المسلمون ثم بعد ذلك استشار عمر رضي الله تعالى عنه الناس من أي شهر يبدأون سنة السنة الإسلامية فقال بعضهم من ربيع الأول لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وقال بعضهم من رمضان واتفق راي عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أن يكون الشهر الذي يبدأون به السنة شهر المحرم لأنه شهر حرام ولأنه هو شهر الذي يلي ذي الحجة ولأنه هو شهر الذي يلي الشهر الذي بايع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على الهجرة فكان مبدأ الشهر الذي يبدأون به الشهر الحرام فكان أولى الشهور بالأولية شهر المحرم اعلموا يا عباد الله إن علينا مرة ثانية أن نشكر الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا الحساب البسيط اليسير بمعرفة التاريخ اليومي الذي يبدأ من الهجرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ثم لم يا عباد الله علينا جميعا كذلك فرادى وأمة مسلمة أن نكون أمة متميزة بأخلاقها ورأيها ومعاملاتها وأن نكون صادقين مع الله تبارك وتعالى في كل تصرفاتنا ليحصل لنا صلاح أحوالنا مع أنفسنا فنعيش الرضا والطمانينة والسكينة وانشراح صدر وقرة العين مع الإيمان الصادق بالله تبارك وتعالى ويحصل لنا كذلك صلاح أحوالنا مع الناس جميعا لأن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ونكون أمة عدل وأمة خير ونكون أمة عدل وصدق مع الله تبارك وتعالى وكذلك يحصل لنا النصر على الأعداء المكبوحين المذلولين فتعيش الأمة حياة العزة والإباء ويتحقق قول الله تبارك وتعالى فينا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واعلموا يا عباد الله أن الخيرية والرفعة والسؤدد والتوفيق من الله تبارك وتعالى يحصل مع الإيمان الصادق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تبارك وتعالى كما ذكرت الآية ثم اعلموا يا عباد الله أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله تعالى يقول في محكم كتابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عباد الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالكفرة والمشركين والملحدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى جددوا إيمانكم أيها المسلمون في عامكم في بداية عامكم هذا وتوبوا إلى ربكم واصلوا قلوبكم فيه تفوزوا بجنته ورضوانه في الدنيا والآخرة فإن الله تعالى يحب المستجيبين لأمره ويرحمهم وينصرهم ويشرح صدورهم ويقوي قلوبهم بالتقوى والتوكل عليه قال الله جل وعلا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جعلني الله وإياكم من هؤلاء الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم ومدحهم في محكم كتابه إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعل آمنا هذا عام خير وبركة إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم توفنا مسلمين اللهم أصلح أحوالنا وإنا على جميع أمورنا وآمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ɗan musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin dukkan al'amuran mu gaba daya mu sani cewa yana daga cikin rama Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya sanya lissafinmu a cikin addininmu, lissafinmu na watanninmu da shekarunmu lissafi ne na shari'a, wanda ya zo a cikin alkur'ani mai girma sa'annan kuma wato lissafi ne na larabci ba na turanci ba mu musulmi lissafinmu na watanni na shekaru na kwanaki gaba daya to na larabci ne na shari'an Allah subhanahu wataala kuma Allah ya ce wani tare mu adadin sini da wasu domin ku san me wato adadin shekaru da kuma lissafi shi yasa Allah ta'ala ya halatta muku rana ya halatta muku wata Allah ya ce yasalunaka ani la hilla qul ya mawaqitu lin-nasi wal hajj suna tambayar ka game da jariran wata Allah subhanahu wataala yace ka ce musu lokuta ne saboda amfanin mutane yau da gobe mu'amaloli da ake yi jariran wata ba ranaku ba sa'annan kuma saboda aikin haji da sauran wadansu abubuwa na amfani wanda saboda su Allah ta'ala ya halicci jariran wata waɗanda suke bayyana ƙarshen wata in ya kai 29 ko ya kai 30 to Allah subhanahu wataala kuma ya sanya ma waɗannan wato lissafin na watanni ya sanya mai alama wadda ake gani alama ce wadda kowa yana fahimtar ta kowa da kowa da gamagarin mutane da kuma keɓantattun mutane kowa yana fahimtar wannan alama ita ce ainihi waɗannan watanni waɗanda suke jarirai waɗanda suke bayyana ‘yan ƙanana wanda a lokacin da suka bayyana ba kowa ke ganin su ba sai su yi ɗora su nan amma ba kowa za ya ganin su ba saboda ƙanƙanta su to Allah subhanahu wataala muna godiya gare shi wanda ya sanya mana waɗannan jariran wata su zamanto a rayuwarmu ta addinin musulunci da su za mu zanki amfani mu sani cewa shekara ta addinin musulunci ta taho ƙarshe abin da ya rage mata kwana uku ko kwana hudu ya rage saboda haka za mu shiga sabo shekara ta addinin musulunci to mu sani cewa amfani da wannan shekara ta addinin musulunci ya kasance tun zamanin amirul mu'minina sarkin mu'minan duniya gaba daya Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda shekara ta 16 ko kuma shekara ta 17 ga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina sai na umar ya tara sahabbai ya ce takardu ko kuma labaranku suna zo mamu sai dai in kuka rubuto mamu labaranku ba mu ganin cewa wace rana ce wani wata kuka rubuto saboda haka ya ce ina ganin ya kamata a ce mun fara wato lissafin shekarunmu na addinin musulunci zama to muna da tarihi muna da dat duk lokacin da za ka yin abu za ka rubuta rana kaza wata kaza kuma shekara ta kaza to ku bani shawara sai da Umar yace ku bani shawara daga wani wata ne za mu fara ko kuma daga wace shekara me za mu dauka zaman to shine farkon shekarar musulunci wasu suka ce daga haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai da Umar yace a hijira za a dauka domin hijira da ita ce Allah ya bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya da ita ce kuma aka samu farkon gari na musulunci wanda musulmi ke ikon shi musulmi ke hukunta musulmi ke aiki da dokokin sa saboda haka hijira ta kawo abubuwa da yawa da haka a ɗauke ta saboda haka sai aka ɗauke ta kuma sai sai na umar ce to aiki bai kare ba akwai wani abu kuma wani wata za mu ɗauka zamanto shine farkon watan musulunci wasu ka ce rabi'ul awwal saboda shine watan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taso daga makka zuwa madina a halin kasancewa shi hira wasu ka ce a doki ramadan sai dai sai da Umar da Usman da Ali Allah ya kara masa yarda suka dauki farkon tarihi na musulunci ya zamanto watan al-muharram me yasa saboda wata ne mai alhurma wata ne mai daraja wata ne wanda ba a fada ba a yaki a cikin shi ba a tashin hankali a cikin shi kuma shine watan da yake bi ma wannan watan da muke ciki watan Zulhijja watan da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shi ne yayi mubaya da mutanen Madina akan hijira akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga Makka ya koma Madina saboda can za a bashi incin kanshi can za a baya daman ya karantar da mutane ya kira mutane zuwa ga addinin Allah to haka sai zamanto watan Muharram shine watan da yafi dacewa da watanni gaba daya game da ya zamanto shine watan da za a amfani da shi farkon watan musulunci yana kama wato sabon shekarar musulunci ta ta kama to da haka kenan wannan shine takaitaccen abin da ya faru a zamanin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda to tun daga wancan lokacin kuma ake ta amfani da wato shekara ta musulunci da farawar wata al-muharram wannan wata idan ya kama babu wani abu da zamu babu wasu sabon kaya da zamu sawa babu wani farin ciki da zamu babu wata murna da zamu babu wasu abubuwa mu san dai cewa shekara ta shigo kawai cewa yanzu mun shiga sabuwar shekara ta addinin musulunci in ba ka sallolin mu suna da sallar idi karama da sallah babba da kuma irin wannan rana ta sati sati su kare ne sallolin mu babu wani abu da aka sharanta mu babu wasu jawabai da zamu taya muna yi babu wasu tarurruka da zamu taya muna yi sakamakon mi farawar sabuwar shekara da haka kenan wajibi ne mu gode ma Allah ta'ala wanda ya ba ainihi magajenmu bayan Allah na kwarai masoyan Allah masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu daman kirkiro mana farawa da ainihin lissafin sabon shekara ta addinin musulunci sa'annan kuma wannan kullun yana tunatar da mu cewa duk lokacin da muka shiga wani abu na addinin mu to abin da ya kamata mu yi tunani gaba ɗayan mu kuma kowa shi kadai yayi tunani ya zamanto mutunan kirki mu zamanto al'umma wadda take da halaye na ƙwarai, al'umma wadda take da kyakkyawan ra'ayi da kyakkyawan tunani, al'umma wadda take da kyakkyawan mu'amala, wadda ta bambanci daga sauran al'ummomin da su ba musulunci suke ba. Ba su samu wannan karantarwa ta addinin musulunci mai tsarki mai tsafta ba, domin idan mun zamanto haka, to za mu zamanto al'umma ce, al'umma ta adalci, al'umma ta alkhairi, mu zamanto tare da Allah subhanahu wataala masu gaskiya a cikin dukkan al'amuran mu gaba daya duk harkokin mu duk kai da kawon mu tare da Allah subhanahu wataala sai mu zamanto masu gaskiya domin mu domin gyaruwan halayen mu zai samu gare mu tare da kawunan mu in muka yi haka in muka zamanto tsakanin mu da Allah da abin da zamu yi na addini da abin da zamu yi na ibada muna yi ne dan Allah to Allah ta'ala zai gyara mana halayen mu mu da kanmu idan Allah gyara mana halayenmu namu na kanmu don ku san cewa ba yadda za al'umma ta gyaru mai mata magana ta gyaru shi ba gyararre ba ne to ba za ta gyaru ba dole wanda gare shi aka ji magana tushen magana da gare shi ta yi to to dole ya zama to gyararre in ba haka ba to za a yi haihuwa guzuwa ɗakunta uwa kwanci Allah ta ce ba ufan ɗalibu wal matlub mai nema da wanda ake nema wurin shi duk sai gaba daya to dole ne mu zamanto mu da kanmu dama sai mutum ya gyara kanshi za na yi kokarin gyara wani bayan da za a yi ka gyara mutane kai ba gyararre ba ne alhali kai lalatacce ne Allah ya ce a tamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun shin kuna umarnin mutane da alkhairi ko kuma kun mance da kanku alhali kuma kuna karanta littafi da yace maku ku gyara kanku ku yi aiki da abin da kuke karantawa Allah ya ce ba ku da hankali to saboda haka rishin hankali ne kai kokarin gyara wani alhali kai lalatacce ne kamata a yi kayan tunanin gyara wani ka gyara kanka idan ka gida sai gida ta koshi ake ba da shi kai baka koshi ba za ka ba wani saboda haka idan muna son haka muna son mu zamanto mu samu ingantacciyar rayuwa rayuwa mai daɗi rayuwa farin ciki rayuwar natsuwa rayuwa ta kwanciyar hankali rayuwa ta farin ciki tare da imani na gaskiya to dole sai mun gyara kanmu idan mun yi haka Allah zai gyara mana kanmu idan mun yi haka Allah ta'ala zai gyara mana abin da ke tsakaninmu da mutane idan abin da ke tsakaninmu da mutane ya gyaru to mun samu ingantacciyar rayuwa gidanka lafiya wa jama'a lafiya kai lafiya abokan zaman ka ma lafiya to da haka ne ake samun rayuwa mai dadi rayuwa ingantacciya jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ne dan ya koyar da mu halaye na kwarai ya gwada mana su ya karantar da mu ya bar waɗanda ya rayu tare da su suna ta ba mu labari ga yadda yake Allah ya ba mu labari ga yadda yake to dole fa sai mun yi haka sa'annan za mu samu rayuwa mai daɗi mu sani cewa duk wanda ya gyara alaƙar shi da Allah to Allah zai gyara mai alaƙar shi da mutane in dai tsakaninka da Allah da abin da kake dan Allah kake yi to tsakaninka da mutane ma za a samu kyakkyawar fahimta za a samu rayuwa mai daɗi sa'annan kuma duk wanda ya dogara da Allah Allah subhanahu wataala ya ishe shi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah to Allah subhanahu wataala ya ishe shi sa'annan in mun haka to za mu samu cin nasara akan makiyanmu makiyan al'ummanmu makiyan ƙasanmu makiyan addininmu wulaƙantacci kaskantattu waɗanda ba kowa ba to Allah ta'ala zai ba mu cin nasara a kansu matukar dai mu matukar dai mun zamanto bayan Allah na kwarai matukar dai mun zamanto bayan Allah na gari to a haka ne rayuwa za ta samu al'umma za su samu rayuwa ta izza rayuwa ta kin yarda da kaskanci rayuwa ta kin yarda da wulakanci rayuwar da muka saba ko mun mai da kanmu ba kowa ba mun raina kanmu mun wulakantar da kanmu muna ganin duk wani ci gaba duk wani haɓaka ta rayuwa ta tattalin arziki ta kamfanin nuka duk ba za mu iya da kanmu ba sai dai mu bar waɗancan jajaye makiyan Allah su ne za su yi mamu to irin wannan rayuwa ya kamata mu barta ya kamata mu san cewa mu bayin Allah ne mabiyan manzon Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki shine mai buwaya manzon Allah shine mai buwaya kuma mu'mine ba su ne mabuwaya mu'mine da wulakantattu bane ba kaskantattu bane manyan manyan mutane ne Allah ya ce wa lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun izzata Allah ce izzata manzon Allah ce kuma izzata masu imani ce to ba ta za mu rayu rayuwa ta izza rayuwa ta kin yarda da wulakanci da kaskanci dole sai mun yi abin da Allah subhanahu wataala yake so idan mun yi haka to za mu rayu rayuwa ta inci rayuwa ta muwa mutane ne kamar kowa babu wani wanda zai mana kuri babu wani wanda zai mana tamaka babu wani wanda zai rera mu ko ya wulakanta mu ko ya kaskantar da mu ko ya nuna mu ba komai bane kuma da haka ne maganar Allah ta'ala da yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah da haka ne wannan magana ta Allah za ta tabbata cewa ku al'umma Annabi sallallahu alaihi wa sallam kun zamanto ku ne mafi alherin mutane kuna umarni da aiki mai kyau kuna hari daga mugun aiki kuna bada gaskiya da Allah subhanahu wataala to ba yadda za a yi wannan yabo da Allah ya tabbata gare mu dole sai waɗancan abubuwa da muka zaɗo sun tabbata a cikin rayuwarmu domin alheri cikin al'umma Allah ya bamu shi ɗaukaka a cikin al'umma Allah ya bamu ita shugabanci Allah ya bamu da kuma dacewa duk daga Allah ne subhanahu wataala kuma ba su samuwa sai da imani da kwarai ba su samuwa sai da umarni da aiki mai kyau sai da hani daga mugun aiki kamar yadda aya ta faɗa misali kuma jama'a babu abin da zai gyara wannan ƙarshen wannan al'umma tamu sai abin da ya gyara farkonta ba da za a yi mu samu ingantacciyar rayuwa mu samu farin ciki da walwala da izza da ɗaukaka da buwaya dole sai mun rike addininmu dole sai mun riko da abin da muka saba da shi a rayuwarmu mu aje kayan da ba namu ba mu rike kayanmu kayanmu na uwaye da kakanni waɗanda ba saba ma addini ba mu rike abinmu addininmu kuma mu sanya shi gaba shine abinda Allah subhanahu wataala ya halice mu dama domin shi da haka ya koyan wa musulmi farkon wannan shekara in ta kama ku sabanta imanin ku da Allah subhanahu wataala kowa ya sabanta imanin shi kowa ne da imanin shi sabo fil ya kakkabe mai kura in yayi dauda ya wanke shi in yana da wani datti ya goge mashi ai tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala domin Allah ya nuna ma wato karshen shekarar ka ta addinin musulunci ga sabuwa ta shigo sai ka gode ma Allah subhanahu wataala ba tare da kai wani abu wanda yake nuna cewa lalle sallah kake ba sa'annan kuma mu hada zukatan mu a cikin wato wannan sabuwar shekara mu zamanto tsintsiya wani yanki daya mu zamanto masu haɗin kai masu son juna masu tausayin juna masu taimakon juna mu zamanto al'umma guda ɗaya wadda Allah ta'ala yake ce mana wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma al'umma ce guda ɗaya wa ana rabbukum fattaqu ni ne Allah mahalicin ku saura ku ji tsoro da wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wa tasimu bihablillahi jami'a jama'a ba yadda za mu ci nasara matakar dai babu hadin kai tsakanin mu matakar dai wani na kin wani wani yana kyaman wani wani yana jin haushin wani wani ba ya san wani wani ba ya san ci gaban wani to ba yadda za a yi rayuwar mu ta tabbata sai dai kai kare kai ta rayuwarka ta wani dan lokaci ta wucin gadi ta rikon kwarya in ka kare Allah ya kwace ya ba wani tunda ba ka san irin wannan alherin da yake hannunka da ke hannun dan uwanka to dole sai mun so junanmu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaraitar da mu cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba yadda za ka zama mai imani na kwarai sai ka so ma dan uwanka irin abin da kake so ma kanka saboda haka idan mun yi haka to za mu rabauta da aljannan Allah za mu rabauta da yardar Allah subhanahu wataala duniya da lahira me yasa za mu samun haka saboda Allah ta'ala yana son mutane masu karba kiran shi masu karba mai da ya kira su masu karba umarnin Allah Allah ce falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah subhanahu wataala ce ka gaya masu su karba kira na su kare imani da ni idan sun haka za su samu shiriya kuma Allah zai karba masu addu'a su to Allah ta'ala yana son mutanen da suka karba kiran Allah subhanahu wataala Allah yana tausaya masu Allah subhanahu wataala yana taimakon su Allah subhanahu wataala yana shiryar da su Allah ta'ala yana karfafa zukatansu da tsoron Allah da dogaro da Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya ce wa bashiril mukhbitin masu kankan da kai ga Allah masu da'a ga Allah masu biyayya ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce ka masa albishir da gidan aljanna ka gaya masu cewa sun samu gidan aljanna saboda suna duka ma Allah saboda suna kaskantar da kansu ga Allah subhanahu wataala su wane ne Allah ya ce allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum su ne waɗanda idan an bari suna Allah sai zukatan su rigita wasabirina ala ma asabahum kuma suna hakuri akan jarabawar da Allah ya musu wal muqimis sala kuma suna tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce kuma suna ciyar da abin da muka ba su arziki Allah ta'ala ya sanya mu cikin irin waɗannan bayi Allah subhanahu wataala ya sa karshen mai zamanto gidan aljanna ne Allah ka yafe mana laifukan mu ya Allah Allah wannan shekara da za mu shiga sabuwa Allah ka sa shekara ce ta alkhairi ya Allah Allah ka sanya ta shekara ce ta albarka ya Allah Allah subhanahu wataala ya sa muna shigar ta mita da duk matsalolin mu gaba da ya Allah mu shiga cikin farin ciki cikin kwanciya hankali cikin zaman lafiya cikin natsuwa Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka sannan tamu wanda yake kulla mata makarkashi ya Allah subhanahu wataala ka shirye da shi ya Allah in ba ya shiryewa kuma Allah ka maida mai makarkashi da yake kulla mana ya Allah Allah ka maida mai sharri shi Allah Allah ka maida mai bakircin shi da kai shi Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah shugabannin mu Allah ka kara masu rikon gaskiya da rikon amana Allah ka sanya masu san talakawa su ya Allah su zama to da abin da za su suna yi ne domin amfanin talakawa ya Allah ya bayan tsaron mu da suke Allah ka kare su ya Allah ka tsare su daga harara yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka sa donari da za a kawo musu na bazata Allah ta'ala ka tona asirin shi ya Allah Allah ka bayyana waɗanda suka kawo shi ya Allah Allah ka sa kai cutu kowa ya Allah kuma Allah ka kare mana arzikin mu ya Allah ka kare mana tattalin arzikin mu da kamfanonin mu ya Allah da wuraren samun kuɗin mu ya Allah ya mu ko na kasan mu gaba da ya Allah duka tsare mana su ya Allah kuma Allah ka ba su amfani kowa da kowa ya Allah Allah ka kara musulunci girma da daukaka Allah ka kara makafirci wacewa da tarwacewa ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna gida ko suna asibiti suna ji ya Allah ka ba su lafiya ya Allah marigayen ma Allah ka ji kansu da rama da gafara Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ta'ala ka samu cika da imani ka kawo mana karshen dukkanin walalin mu gaba daya ka biya mana duk bukatun mu ya Allah ka shaye mana dukkan kukan da muke ya Allah gaban ka ya Allah Allah ka shaye mana kukan da muke gaban ka ya Allah Allah ka kawo mana karshen duk wata wahala da muke fama da ita ya Allah sai a tsaya da sallah